الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين قوتم ربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da uku a cikin kitabul buyu inda za mu tashi kitabul mustaqat babu da zai magana akan almusaqat kamar yadda malam ya faɗa cewa almusaqat abin da ake kira wato almusaqat shine mutum yana da filin gona filin gonan naka ne baka da niyyar gona nomawa ko kuma baka da kuɗin da zaka sai iri da kai sai ka ba wani ya noma amma da sharadin cewa za ku raba wani abu da shi za a baka wani percentage shine musaqat wasu na cewa ban ruwa kawai baban ruwa ake nufi kawai ba abinda ake nufi shine ka ba mutum gonarka yayi amfani da ita amma da ke da jejeriya cewa za a baka wani abu ko dai rabi ko dai jita uku ko dai jita hudu ko abin da ya kama da wannan shine mutaqati shine za ka in ka karanta ka tuno bulugul maram din ka yake babu mutaqati wal ijara babu da yake magana akan wato yin wannan musaka da kuma da ijara shi ne dai wurin shi kuma sai dai abin da za a yanke kuɗi da za a yi sai ce babu da musaka babu da yake magana a kan al-musaka wata mu'amala da kuma yin mu'amala da jizirin yana samar da zai cewa za a ba ka wani yanki yana samar na kayan marmarin da za a noma والزرع da kuma shukar da zaka fito an bayyana da zogo ko dai a ce shukar za a bayar ko kuma kayan marmari wanda za a bayar da sharadi tsakanin mai gona da wanda zai shuka an ibn umar radiyallahu anhu ma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amala khaybar bi jaddi ma yakhruju min hayyin samari min samari aw zar'i Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda yake annabi kira da annabi Allah ya tabbata a garin shi amala haibara ya mu'amalanci mutanen haibar kun san haibar tsakanin da da madina ne shi kilomita ɗari da tisa'in da wani abu ba ta da nisa da yawa yahudawa ne a zaune abu sunan guri ne yahudawa ne kuma kwararru da sun goce wajen noma da kira ba su ma ba su yadda su ma suna da suna noma sannan suna kira to zo da haka masu kuɗi sosai to zo da haka annabi alaihi salatu wasallam a shekara ta bakwai ya ci su da yake a shekara ta bakwai bayan hijira to da aka ci su da yake aka kama su gaba ɗaya aka kama su a matsayin ganima duka tsokokun garin aka kama su a matsayin ganima to kaga da su da gonakin su da an kwashi to sai annabi alaihi salatu wasallam ya abu amalance su yawanci tsarin gonar su su kadai suka iya nomawa abin da yake cikin gonar su kadai suka iya noma abin da yake ciki to sai annabi alaihi salatu wassalam amala khaybar bi katri ma yakhruj minha sai ce za mu kyale ku za ku noma gonar nan amma da sharadin cewa duk abin da kuka noma da kudin ku za ku siyo taki da kudin ku za ku siyo iri amma ba duk abin da kuka noma rabi namu ne shi kenan sharadin idan kun noma wato buhu ɗari to hamsin za a ba wa musulmi idan kun noma buhu ɗari biyu ɗari za a ba wa musulmi kaga a irin wannan shi kima shi ne idan ma mutum ya yi mugunta ai kan da yawa domin abin da ya noma rabin zai wayar in ma ya yi mugunta kan da yawa ba wani zancen cewa kaza kaza kaza kawai rabin buhu goma kai to ba mu biyar ba zancen cewa in kuma ba a komai ba to ba komai mun hakura in aka zo aka shuka kai sai ruwa ya tsaya ta lalace ko kuma kwari suka zo ko tsinkaye suka tafi da shi to a da irin musaka ba ka zuwa ka ce ya biya ka wani abu domin a tara ta hau kowa to to shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ba musu wannan jihar za su ba da ƴaƴan kayan marmarin da suka fitar auzar'in ko kuma shukar kanta fakana yu'li azwajahu bi ata wasqin annabi alaihi salatu wasalam ya kasance lokacin yana da rai yana ba wa matansa kowace mace yana ba ta wasqi ɗari domin annabi yadda yake yi mun ce duk wasqi ɗaya buhu nawa kwano nawa ɗari uku kwano ɗari uku to yadda annabi yake rabon abinci a gidansa abincin shekara yake ba shi kowanne gida sai a baki abincin shekara ɗaya aka yi yi na shekara ɗaya za a baki in babu kuma sai ki hakura amma lokacin da ya zo akwai musamman daga lokacin kai ba janna na Aisha ta ce ban fara koshi waje da aka yi kai ba a lokacin da suka fara cewa a ba su canza musu kayan ɗaki a ba su kuɗi su je a tabbobi da sauransu ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما أي باين كيف بزي لوكة الدنيا كاسا إذا أن أيوم فدورنا كلمة ba tabi'ar mace ce kai ma yanzu in ka karbo gratuity ka lati ma magana ni ya kamata magana da in dai gratuity ta ganji ita tabi'ar mace ce in dai ta ga wannan kudin to za ta zo da bukata dan ba ta ka bata kuna rayi jawa bata fi Zainab ba bata fi Ummu Salama ba su suka yi wannan hadin bakin yawa in ba ka so ayi ba to kar ka shigo din shine kawai shi za a yi za ka ga wani wani wani daga cikin malaman mu da tije ne yana nan da ransa Allah ya kara ban lafiya yake da da uwa da mata ba a ga musu yaya ta karka ga musu samun ka mahaifiyar ka ba in kana so ka rika gode abin da kai to kar ka nuna mata ga samun ka ga yadda yake haka ba matarka kar ka san samun ka kullum kika ba a zuwan kokari kake yi sai ka zauna lafiya amma an ba haka ba wallahi sai ta kure ka sai ta kure ka ka ga mata wai kai musulma tun mu'mina sai ka ga mata dubu talatin kake dauka to sai ta rika ciwo ma bashin dubu hamsin amma idan ka tsaya a dubu sha biyar ko ashirin a kure a tsaya a yaran to in Allah ya dabe wanda aka zo ta kure ka shiga wancan reserve to sai ta ga kai kokari sai ta kai kokari amma ka tafi a yaran to za ta samu matsala wani bawan Allah yana karba albashi yayi irin wannan tafiyar shi da wato mai gaskiya ya ga mata kaza yake samu turan nan kawai sai zai tafiya sai ba ta ATM din alaji yana shiga ya ga mata alaji ya shigo ta je ta duba saboda haka sai ta fara yace ga ATM nan da abin da ya kama amma ba wata da za a matsala amfani ne wallahi yace ko kwana sha biyar ba ba ta cinye kuɗin duka an shiga kwana na sha bakwai sha takwas ta fara bukatar kaza yace ai babu wannan kudin da ATM din ai na gurin babu wannan kudin da yake gani su nake rinjitawa har mu kai karshen wata sai gashi a kwana sha biyar kin cinye to wannan dabi'ar mace ce dabi'a ce ta mace to annabi alaihi salatu wassalam yana diban kaya gaba ɗaya ajiye musu na shekara daga lokacin da wadata ta samu kayan abinci da yake ba su wuci ɗari wuci ɗari yake bawa ثمانون وسط تمر وسط ثمانين دجين وعشرون وسطا شعير الكما كما وسط أجر فقسم عمر خيبرا وهذا أكي تتجيع النبي عليه الصلاة والسلام حقه والدنيا على هي sai na wakar da yazo shekara biyu da wata biyu shi ma haka yayi ci gaba da basu to sai na Umar ya zo ne ya aba wa mata annabi wannan a tunda kai barin tana nan yawa ai shine dai daga cikin um rashin kunya da zaka ga masu zagin sabai su ne sai na Abubakar cewa sai na Abubakar ya kwace wa Fatima fada gona ce a kai ba rashin kunya ina wani da ya tashi ba da amsa yake cewa yace kun ce yana waka ya kwace ya kwace wannan na Fatima gonar ta ta fada ko to shi kenan sai sai na Umar ya zo ya hau bai mayar mata ba Usman ya zo ya hau bai mayar mata ba radiyallahu anhu sai na Ali ai ya hau kuma ba mijinta ne ya zama khalifa ko shi ne tambayar da yake shi ya mayar mata a matsayin tunda gonar har ya zo kana nan kaga sai shiru sai ce to abin rashin kunya ne kenan shi ba da yazo bai sayar ba wannan sunnar ta magabata ita yi kaga a sai kare ne yi kuke ɗewowa kuna zubawa magana ba haka take ba ha ka kwacewa mai girma gwamna ya zo ya kwacewa kaga fili fili yana nan sai na gwamna ba sai karɓa kayan ba ko ba ka bane wani gwamna ne karɓo mata ba wani zo ya ce karɓa ba duk da na hau ta samu dama kuma tana nan da rabu zai karɓi shi ke nan kawai to kaga wannan shi ne adalci cewa zance suke na rashin adalci kawai sai na umar baka sama umar haibar sai na umar da ya zo shi sai danda a haibar sai فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما اتي قاتل فيني ne ake ce yanzu za a fitar da kuloti kuloti sai ba ma da annabi alaihi salatu wasalam zabi an yuqi alahunna min alma'i wal ardi cewa wato za suna so a ba su wato gefen gonan ne a yankan musu gona da gefen ruwa a ba su inda koda rani ne za su iya yin ban ruwa da shi ko kuwa aw an yumdiya lahunna ko kuma a cigaba da yadda ake a da cewa a cigaba da ba su wannan buhu ɗari ɗin wanne suke so duka matsayin sa na shugaba amirul mu'minina ya raba wanne suke so daga ciki فمنهن من اختار الارض daga cikin su akwai wanda suka zaɓa a ba su filin su kawai gonar su suke so wa minhunna man iftara alwasa akwai wanda suka ce su kuma a ci gaba da ba su kayan abinci wannan da aka saba ba su wa kana ta aisha iftarat al-arda na na jana ta zo ita sai ta zaku gona tace a bata gona ita ba sai take a ci gaba da ba ta kayan abinci ba to kun ji yadda wannan wato lamarin ne hadisi na gaba ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba anna umar bin al-khattab ajila yahud walaula an kataba alaihim aljalaa to shine yace sai na Umar dan kadab Allah ya kara masa da ajila yahud ya kore yahudawa shi da yazo ba compromise cewa ku fita gaba ɗaya ku bar garin nan koran su yayi wan nasara da kiristoci min azil hijaz daga tsibirin laraba gaba ɗaya yake su bar garin wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma zahara ala khaybar lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya rinjayi wato ya fi karfin yahudawan khaibar ya yi rinjaye a kansu a ranar ikirajar yahudi minha tun a lokacin annabi ya yi nufin ya kore su wa kanat al-ardu hina zahara alayha lillahi wa li rasulihi wa lil muslimin amma lokacin da annabi alayhi salatu wassalam ya yi rinjaye akan wato yahudi na khaibar to wannan gonar ta kasance ko filin khaibar din ya tabbata ne ga Allah da manzansa da kuma musulmai yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi wa rasul saboda haka wa arada ikhraj al yahud minha annabi ya yi nufin ya kori yahuda daga cikin kasar wa ta'alati al yahud rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yuqirahum biha kun ji fitina annabi ya yi nufin koransu idan sai na Umar ya kore shi yanzu abinda annabi ya yi nufin yi yayi kamar yadda lokacin da wato annabi ya bar duniya ai kun ga akwai jaiki usama saboda ganiyar da annabi ya yi yi da sayyidina Abubakar ya zo ya tsorar akai saboda annabi ba ya niyyar ya zartar da su akan haka saboda haka wani ba zai zo ya ce sayyidina Umar sayyidina Abubakar sayyidina annabi Ali sallallahu alaihi wasallam bai kore su ba sayyidina Abubakar bai kore su ba sai shi ya zo ya kore su za su samu wannan abin sai ka gaya ba cewa illar da ta sa annabi bai kore su ba hadisin ya faɗa saboda haka tunda illar ta kau yanzu sai na Umar in ya kore su abin da Annabi ya nufin yi shi yayi shine kawai amsa to sai yace Yahuda suka tambaya Annabi alaihi salatu wasalam ne sirrahum biha ya tabbatar da su akan a wannan kaibar din an ya kofu amalaha walau nisfu samari cewa za su ɗauki ragamar aikin gonar su rika ɗaukar rabin kayan amfanin gonar فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك zamu tabbatar da ku akan haka ba ila iya yadda muka ga dama kun ji wata amsa iya yadda muka ga dama yawa akwai lokacin da zai zo a yanke ba a ga dama ba kenan annabi alaihi salatu wasalam kai ka ce amma wahayi to akwai wato lokacin da zai kare cewa daga wannan lokacin to yanzu ba ganin dawon ya kau wane mutai constitution ne kawai an fahimta da kyau ko yau iya yadda muka ga dama shine duk wanda yake a wannan kujerar in ya ga dama zai iya rufewa yace to da yau baya bukatar ku saboda haka faqaru biha suka tabbata a wannan kaibar din hatta ajlahu umar ila tayma wa ariha a sai da sai na umar ya zo ya kore su zuwa ga gurin da ake kira tayma da ariha can bayan gari aka kore su sai ko ba dan su zauna wane mutum to wannan shine kun ji yadda wannan matsala take to shine babu misaka cewa wato za a iya mu'amala da za a iya mu'amala da kafiri in bukatar haka ta kama domin ga shi annabi alaihi salatu wassalam yayi mu'amala da yahudi yanzu an bayyana da kyau ko dan kun san irin wannan gurin wani zai zo wai wani yana so ya kalubalanci hadisin annabi cewa me yasa hadisin bai gina annabi ya rasa gurin wanda zai je wannan hadisin ƙarya ne gurin wanda zai je karbo jigila sai gurin da yahude hadisin bukari ya kalle shi shi wai dan me yasa ai da hirin da ne sai an so shi da malamai suke faɗa annabi alaihi salatu wasallam saboda tawazu'un sa ba gurin wanda zai je a gurin musulmi ya karbi jigila ya karba kowa ne dai zai ce ya ban masa to shi kuma shi sa yake zuwa da yahude ko babu wansa zai ce shi kudin sa kawai za a bari shine dalili to amma wanda ke gantaka kawai wani ya jaye koji kawai ya rika karyata abubuwa da su ai ko yanzu mutum mai mutu akwai guraren kai kanka yanzu akwai wanda in kaje shi ya ba ta kaza kudin ka kaga irin wannan malamai suka ce in kaga za ka karya ma jari sai ka canja guri ko in ya zo ka ce wala kai karamin jari ne ya hakuri an yi na farko to yanzu na biyu a ya hakuri yawwa dan ka ta tafi a haka kullun ya rika diba ya baka to shine annabi alaihi salatu wasallam yake zuwa gurin ba musulmin da zai je ko iya abincin kenan ya karbi kaya a hannunsa sirgan da yake dan ya karbo abinci to wannan shine babu fadilul garasi wa zara'i babu da yake magana akan falalar wato dake wajen da shuka kun ga yanzu abun mamaki ba wai hadisi ake biya ba kawai gwamnatoci ne za su ta magana cewa a rika shuka masu kula da hamada saboda kar a samu kaza alhali hadisai ne suke zuwa suna kwadaitar da yin shuka wallahi ya kamata ka tuno kai amfani da hadisi dan shukar ta zame wa sadaka jariya in gwamnati ta tilasta ba ba wani lada da za ka samu gwara ma ka shuka dan Allah kuma ita shuka a gida sai dan ba wadata ai dadi ne dinta sai dan mutum bai da halin shuka a gida ko kofar gida gurin da aka samu dama sadaka jariya ce babba kuwa in ka ga an dena baka lada to sare ta ake duk wanda ya zo zauna karkashin da ya ja wannan inuwar tana da lada ko a cikin gidanka iyalin ka ka zauna ko kai baki aka zauna akwai lada to bari ku ji da annabi alaihi salatu wassalam ya ballantana kuma wanda za a iya ci in wanda za a ci ne an anas bin malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin annabi alaihi salatu wasallam yake babu wani musulmi ya gari su garkan zai idan sa wani abun dasawa wani abun da ke aw ya zara'u zara'an ko kuma ya shuka wani abun shukawa na dafe ne ko na shuka fa ya kula minhu tsayrun a samu wani tsuntsu ya zo ya ci daga wannan abun kamar yadda tsuntsa yake zuwa burburi yake zuwa ya sha mangoro sai ya samu mai zaƙin gaske duk mangoron da kaga burburi ya ci in ka in ka ci gefe zaka san yana da zaƙi sai ya samu mai zaƙin gaske zaka ga ya uku lafiya ja to saboda haka a samu wani tsuntsu ya ce au insanu ko wani mutum au bahimatin ko dabba annabi ya ce illa kana lahu bihi sadaqa ba sai ce wannan abu ya zame ma sadaka shi sa a ka'ida wanda ya zo wucewa ta gonarka sai ya ciri mangwara guda ɗaya biyu wanda zai sha idan ya sha ba ba haramun ya ci ba wanda yake zama haramun wanda ya zo da buhu ya ɗiba to wannan barawon mangwara ne amma wanda zai ciri guda biyu shi sa ga har yanzu wasu wuraren idan ka je suna ciro tumatir kace a baka guda ɗaya wani zai ce kawo ne da har yanzu a masu wannan noman ranin suna haka amma mutum ya zo ya kira kana wani lokacin masu bugar ma bai gama yi ba don mugunta kai kai asara shi ma yi to na kaga barawan mangwaro ne amma guda ɗaya biyu dai ko kana gani ko ba ka gani in ya ci ba haram ko kai Allah ya zama sai ba ina gaya ba ko Allah ya isa kai ba sai ba na kuma ba lada kware kuwa inda ya riga ya Allah ai kamar wanda kamar wanda yanzu ne yana tashi ya ga sauke wa takalmi Allah ya tsire wa barawo takalmin nan sai da ya gama tsino kuma ya gani kaga ai wannan abin da annabi yake cewa asabru bil musiba inda tadbatul ula banda shi inda yana zuwa ya gani yace inna lillahi wa inna ilaihi to Allah ya jiri barawo nan to duk darajar da ake ba wanda yake koma zuwa ga Allah yayin musiba za a bai yana zagawa ya kaure sai ya canza ba kuriya kai sai ba an ba shi ladan wallahi ladan yana nan ba zai tabu ba to shine bambanci to saboda haka kaga wannan wato a samu ɗaya daga cikin wayannan ya ci to ba sai sai ya zame masa sadaka illa kana lahu bihi sadaka ba sai sai ya zame masa sadaka to kaga wannan hadisin kai tsaye yana kwadaitar da mu dangane da ni raye kasa ta hanyar yin shuka kwarai kuwa sannan kuma hadisin yana ƙara nuni da cewa wata wani abu da za mu lura wanda ya samu kayan nan da kalli da kayan nan ko daga wayar da to gaskiya dai kam am yana nuni akan hadisin yana nuni akan kyautatawa duk wani duk wani abin da duk wani abu da wata halitta da take da hanta an gane haka ko domin annabi cewa ba iya mutane ba har dabba au insanin au bahimatin haka yake duk abin da yake da hanta kana kallo gashi dai kare za mu zo babun kare ko ga babu abin da kare da alade ba a bukatar a gurin musulmi in ba larura ba amma idan ka taimaki kare yana jin yunwa sai Allah ya baka lada to shine duk abin da ya ballanta na tsuntsayen da su yawo a sama to da haka hadisin yana nuni a wuta ko kaga da abin da yake wato um kaiwa duk abin da yake da hanta sannan ana so duk abin da zaka yi amfanin sai zama ba iya kai kadai ne sai abu zan to yi ta'addi zuwa ga wani shi da malamai suka ce ina yawan wannan magana idan Allah ya baka kudi ko ka ki amfani da kudin wajen bin Allah ko ka tsaya yin ka tsaya alwali jinin da alamin ba ta wasan ka lokaci ne a wallahi ba ta lokaci ai idan zai na zo ka yazo wani jinin da alamin sai ana ta kudin ko kuma ko ka hada biyu amma kawai a baka kudi ka boye ka koma alwali jinin da alamin wallahi wallahi kai ma ka san ba da wannan ake so ka shiga aljanna ba da kudin da aka baka ake so ka shiga Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi ta kala maraji ya sai dawo yunwa ma da ije dole ya azumi yawa ko ba haka bane amma sai ga mutum wai ne kuɗi baya taimakon addini ko kadan baya taimakon makota baya taimakon talaka kuma wai shi ma azumin da jin dalami yake Allah ko kada sauranka to zo da haka wannan shi ne abin da ya kamata kai wai yalla bai ce ko likita yake tarawa ai gwan zai a ba shi shawara idan kuwa yana taimako da kudin kuma yana azumin linkin da alamin to nurun ala nur ke nurun ala nur kaga shi ne za a zahaba ahli dusuri bil udu cewa duk inda ka je sai ka je yana nan duk kowobin da za a je zai yi wa talaka wato kan eh sun tin kawai zai masa kam ga kudi ga bin Allah ga taimako to wannan shine kai ko ba ka bane an gaya ma sai na Abubakar Abdurrahman bin Auf sai na Usman duk azumin litinin da alamin suka koma yi ya gaya muku suna yi ba dukiyar su karka ɗebowa ba shi ne gaskiyar magana ina ƙara nanatawa kar Allah ya ba ku kuɗi ka koma azumin litinin da alamin kaɗai a ka taimaki addinin Allah ne kawai wannan shi ne iya wannan kada ya kawai kaɗi wancan ba ba al'amana lada za a baka yawwa shi ne abin da muke faɗa ya abin da ya kamata kawai saboda sakan daga cikin tura kun ke kan ai na sha gaya muku a karatu cika daban-daban sai dan yana da wannan abu sai dauke ka daga aham ya bai da kai muhimmi eh ga abu mafi kyau sai ajiye ka a dalili wanda ba ka da tabbas wannan dai dai kira kunna a haka ibn likan ya faɗa in ya zo bangaren shirka ya ga ka tsallake sai ya koma bid'a idan ya ka tsallake sai ya koma haka yake yi matakan gida da karshe sai ya dawo ya mai da kai masallaci wallahi ba dai kai bin Allah ba to zai dawo da kai masallaci sai ya hana ka duk abu wayannan abubuwan da na faɗa sai ya hana kai sai ya dawo da kai masallaci ka bi kowa zuwa kai nafila ya azumin lijin da alamin amma ka ki abin da ya kamata haka yake ke dan ba sai ya raka ka masallacin ma ya ajiye ka ka zauna zai tafi ina ga ma to haka yake shi duk hanyar ai kaga ai wato wannan abubuwan da ya faɗa rantsuwar da cewa ya rantse da zatin Allah sai ya fitar da ai wannan basirar Allah ya bai tunda yana da ilimi sai rika daukan salo salo idan ya zo gurin sai ya ka kishi karfi anan to sai canza salo haka yake wane mutum a tunda ya rantsuwa shi ma ubangiji ya rantsa in kan yi to zai cika shine ibn mukai yake cewa wato almakashi biyu ne ko ne ya ko ne yana da kai idan ka je na bangaren ubangiji ya yanke ka shi ba a warkewa amma na bangaren sai dan ka nemi kariya gurin Allah sai baka maganin tauri ba in ya yanke ka saki shiga shi ne kawai maganin in dai tabbace a gurin Allah shi kuma zai baka mun ka sha maganin dauri ai kaya abubuwa ba sa shiga ko to sai Allah ya tsare ka sai kuma ba wanda zai tsare kan ka koma ta bangaren ubangiji shine illa kallifi iblis na ibn al-jawzi ko izatatul lahafan wa inna litaban guda biyu idan mutum yana karanta su sai na ibn al-jawzi dai na ibn al-qayyim in kana karanta su za ka gane shi dan kawai Allah za ka yi wa kara ya fi karfin ka saboda dabarun da yake da su ya fi karfin jikin tunanin ka ya fi karfin ka wallahi sai kai ta gaya wa Allah amin ya Allah to shi ne abin da ake so alkhairi ke zanto zai yi ta'addi kada zanto alkhairi ya kai zai tsaya kawai ba a san haka kana so ya naji mutane babu wabil jawari babu da yake magana akan wato samun sassauci dangane da masibun suka faru gobara ambaliyar ruwa ko fari ko abin da ya kama da wannan an anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani abu da cinikayyar kayan marmari a tasu biya har sai ya bara mun yi wannan bayanin a baya kada dawo da shi kawai wani hadisin daban har sai ya bara amma bi sharti bi sharti bi sharti ko ba rigar jamsiya ba mun ce rigar jamsiya wannan haramun ne zaka iya siyan kayan abinci dai ne kamar mangoro amma wanda ya bara sai da sharadin kana siya a lokacin ka cire mun faɗi wannan illa na baya fakila lahu wa ma tibihi sai da bai ce ya rasulullah ne kuma tibihi din ya ne burasta kala sai ya hata ta amara a ce ya yi da idan mai yin jani domin akwai wanda ba ja yake yi ba yawwa misali annabi ya bayar fakana sai yake ara yake idza mana Allahu sabara sai annabi ya ce da su ku bani labari idan Allah madaukakin sarki ya hana kayan marmarin fitowa ba da ka zo ka ce bishiyar gonar gaba daya sai ruwan ya tsaya ko akai ambaliyar ruwa kamar yadda ya faru a Hadija ko Jigawa misali wannan shekarar cewa ka zo kashi ya fara kuma ruwa ya zo ya shanye ta waye ya dau asara to shine abin da aka gaya ma wannan illolin da muke faɗa a baya sai yace bi mai akudu a dukun mala akhihi da me tayin ku je rika karban dukiyar dan uwan dan uwansa ya ayu alladina amanu la taakulu amwalakum bainakum bil batil mutum akwai barowacin da aka ce wanda ya yi asara wajen miliyan ɗari ya karbo irin kuɗin kamfanin da yana ta siyan shinkafa shinkafan mutane zai je shi kuma aka samu matsala ruwa ya tsaya barowacin ne yana ji ya karɓi kuɗi daga kamfani ya rika zuwa gonakin kawai cinikin da Allah ya hana shi yayi kuma kuɗin ya salwanta gaba ɗaya kuma ba ruwan kamfani ga banki ne sai ka biya su wallahi ba ruwan su da wannan a tara kai dawo to kaga maganin bari da ba kar a fara to wannan kaga yana bayani kai tsaye wato um faɗaitarwa dangane da musamaha wajen mu'amala tausayawa an gane ko da kuma yin mutum ya rika ado da kyawawan ɗabi'u ya zanto kana da kyawawan ɗabi'u ɗabi'a ita ce mutum sannan kuma hadisin yana nuni a bisa dangane barin da barin wato kuntatawa mutane ba a zo a kuntatawa mutane babu sai babu wada'i min ad-dayn babu da yake magana akan mustahabi ne an so shi ma ka ragewa ka sassautawa mutane wato in kana bin su baki shine al-wada'u min ad-dayn wato daga musu kafa yayin da kake bin mutum baki ana Aisha radiyallahu anha qalat سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية akar go daga nana Aisha Allah ya tsara mata ita take cewa wato annabi alaihi salatu wasalam ya jiyo sautin wasu masu fada a bakin kofarta wasu suna fada aliyatin suna daga murya aliyatin aswatuhuma suna daga muryoyinsu suna ta tabbaci wai za a hadu ma ya sauke wal akhar sai dai yana jaran Allah ka daga mun kafa ba shi yake wanda yana wallahi shi ka biya ni ana ta irin wannan maganganu dan Allah ka daga mun kafa wa yastarfiquhu fi jayn yana cewa to tunda ba ka daga mun kafa ba rage mun wani abu a baki yana bin sa naira 100 to rage mun ya zama 50 wata kila biya 50 din ce ne tunda ka ce dina biya ka yanzu to dan Allah rage mun annabi sai yi biyo wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la af'al shi kuma yana cewa wallahi ba zan ba sai ta biya ni ba da ga kafa fakaraja alayhi ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fito gurin su fakala sai yake aina almutaalli ala allahi wani ne yake yake rantsuwa da Allah nan yake yi wa Allah alwaji yake rantsuwa waye cewa la yaf'alul ma'ruf cewa ba zai aiki alkhairi ba waye ne rantsuwan nan yana cewa ba zai aiki alkhairi yana ina fakala sai yake ana ya rasulullahi ba kariya sai ku ya baje ce ni ne ya ma'aikin Allah to yana jin annabi ya faɗi wannan sai yace walahu an yudalika ahabba ya rasulullah da hakura duk wanda yake so ya zo zan ba ko dai in daga mar kafar ko in ba shi rabu in dai in cire maka rabu duk wanda yake so nayi shikenan dan sai ya kare za mu zo ka kai za mu magana ga wanda ya bada bashi za mu zo gurin kuma masu karba su kibiya kuma wanda mugunta ce ta sai kibiya a wannan larura shi ma wanda ya kibiya a wuta wato zalunci shi ma da hadisin sa sai aka raba balansin haka dakkan masu bada bashi su dauka su kadai ake dannewa a shi ma wancan da yake karban bashi shi ma akwai nasa tarhibu kaga ya Allah cewa wa in kana bi usratin wa naziratin ila mai tara wa an tasaddaqu khairul lakum eh to kaga wannan hadisin kai tsaye wato yana nuni akan cewa bai halatta wanda yake bin bashi ka san wani na cikin tsanani da kunci yanzu kaje kaje ka takura masa ba hadisin yana nuni akan haka sannan shi kuma hadisi yana ƙara kwadaitarwa akan cewa wanda ya karbi bashi to ya karba da niyyar biya domin akwai hadisin da ya nuna cewa wanda ya karba da niyyar biya Allah zai taimake shi ya biya kwarai kuwa sannan hadisin yana nuni akan wanda ya rantsuwa akan ba zai wani aikin alkhairi ba sai ga kuma yin sa shine alkhairi to ya kamata ya yi sai kafara ko ya fara kafara ko kuma ya fara aikin duk wanda ya yayi an ka abdul malik radiyallahu anhu ma an karbo da ka'ab dan malik Allah ya kara masa da wannan ka'ab dan malik din shi yanzu muka zo kansa a cikin littafin da muka fara ana kiran sa da Abu Abdullah ya je Aqaba wato al'aqabatu da al'aqaba da aka yi al'aqabatul ula amma malamai sun yi sabani akai shin ya je badar kuwa an yi sabani amma zan ce mafi inganci da malaman sirar suka kawo Ka'ab ibn Malik bai je yakin Badar ba saboda haka baya ce albadari wanda suka samu wannan wato kimar da Badar shi baya lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya zo Madina ai ya hada ɗan uwantaka abota tsakanin mutum da biyu ko to ya hada shi da Talhat bin Ubaidillah shine abokinsa tun daga nan bai ƙara fashi na gun annabi yaki ba wanda yakin tabuka ko ka bai je badar ba sannan bai je tabuka ba hadisin nan dogo na mutum wa ala salatatil ladina khuliqu an shi kafir da kab bin malik da ilalatu bin umayya da muraratu bin rabi'a wayannan uku su ne wanda ka sabe musu kunci gaba ɗaya kuma shi sa ibn malik a cikin zuwa shi ne mataki wanda aka bawa fasijin din kwana hamsin ko wannan kwanakin kai cewa matar sama ta kaurace ba matar sama ta gwara wancan hilal bin ubayya da karshe an ce shi wasan ta je ta cigaba da yi mai hidima domin tsoho ne ta kai mai ruwan wanka da ruwan alwala amma shi wannan tunda matashi ne aka ce matar sama kar ta ƙara kula shi to shine dogon hadisin nan na cikin wato riyadi salihin shi sa bai ibn malik bai kai ba ai saboda a lokacin ai kaga annabi bi alaihi salatu wasalam cewa kowa ya fito a yakin tabuka sauran ya kukuwa in za a je ana fadar cewa tauriya ake in za a yi gaba sai a ce to yamma za ne dan mutanen yamma su dauka can za a yi kawai a gabas amma yakin tabuka saboda inda za a je saboda nisan sa kamar daga wato a a a zai iya kaiwa daga nan zuwa Lagos a kafa kuma kuma sannan guri ne da babu ana tsananin rana kuma ba guraren fakewa gashi ana fari ba abinci shi ga annabi yace kowa ya fito ba daga kowa kafa ba sai mutum sai wanda annabi ya bari kawai a Madina yace ku zauna ku biyu ku rika yi mutane sallah sayyidina ali da abdullahi bin umar maktum su kada ya ka ba ujiri duk wanda ka gani ba su ba a cikin madina to ko dai wanda tsautsayi ya hauki ko munafiki kamar su wayannan guda uku tsautsayi ne to su kuma munafikai sun rika zuwa suna ba da ujiri ya rasulullah wallahi ba ba kowa a gidanmu in na tafi shi kenan irin wannan kare rai suka yi dai na wai ba kwanan muka karanta suratu tauba nan Allah ya ce injuru khifafan wa thiqalan da aka zo bayanin khifafan wa thiqalan wai malaman tafsiri suka ce yara da manya khifafan wa thiqalan da yara da manya khifafan wa thiqalan suka ce matasa da tsofaffi khifaf haka aka rika tafsirin ba a dauke kowa ba sai annabi ya dauke ba kowa aka ce kowa saboda haka gwada imani za a kuma an gwada ƙware kuwa saboda haka ya bai je yakin tabuka ba bai je yakin tabuka ba saboda haka shi kuma yakin badar dawa ba a zargi kowa ba wanda bai je ba wanda aka zarga shi ne yakin farko da aka fara a shekara ta biyu saboda haka ba a zargi kowa ba kaga ba za ka zarge shi ba to da karshen rayuwarsa kuma yana cikin wanda cewa annabi ali sallallahu alaihi wasallam waki fasihi kwarai da gaske da karshen rayuwarsa ya makan ya je kar 77 a a duniya ya rasu zamanin sayyidina muawiya shekara ta 50 bayan hijira Allah ya kara masa yadda to shine Abu Darda Mukab ibn Malik أنه تقاضى ابن أبي حجر دينا تقول لي فيكم ابن أبي حجر السنة shine wanda Abdullahi bin Abi Hadras ake ce masa Abu Muhammad an gane ko eh ibnu abi hajar din shi kuma abi hajar sunansa salamatu bin umayr da salamatu bin tasmi za ka iya ga danka namiji salamatu za iya ga wa mai Dole da haka da shi da ɗansa da mahaifin duk gaba ɗaya sun wato sahabbai ne. Farkon yakin da ya fara zuwa shine Hudaybiya, Sulhu Hudaybiya ya fara zuwa, sannan ya je Khaibar. daga nan kuma wato ana lissafa shi cikin mutanen Madina sannan ya rasu lokacin Mus'ab bin bin Zubair lokacin da ya shekara ta 71 kenan bayan hijira a cikin waɗanda aka yi suka jagoranci akwai Mus'ab bin Zubair shekara ta 71 bayan hijira yana da shekara 81 a duniya an shiga marhala ta ƙarshe kenan to me ya faru sai yace annahu taqaba kana lahu alayhi fil masjid annahu taqaba ibnu abi hajar ad-dainan ya bawa ibnu abi hajar bashi kana lahu alayhi fil masjid yana bin sa bashi saboda haka kana lahu alayhi fil masjid ya bashi wannan bashin a cikin masallaci an fahimta da kyau ko yawa sosai ya zanto ya fara tambayar sa ma a cikin masallaci bashin da cewa ina kudin sa wal tafa'at aswatuhu ba ko kuma annahu taqaza ibn abi hadir rajin dainan kana lahu alayhi fil masjid saboda haka ya zo yana tambayar dan uwansa bashin da yake bulsa a cikin masallaci yana tambayar sa bashin a cikin masallaci bal tafa'at aswatuhu ba sai suka rika daga murya hatta sami a ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya jiyo yana dakin na Aisha wa huwa fi baiti yana gida fa kharaja ilayhi ma sai fito hatta ka jafa sijifa hujrati sai bude sijifa shine labuli sai dage labulan dakin sa da ya ka abuje ya kai ka ab kana labbaika ya rasulullah sai ce amsa wa kai mai kin Allah kana sai ce ba min dainika hada wannan bawo Allah ka sassauta masa bashin da kake bin sa wa ma ilayhi ai ashadara sai masa nunin cewa wato rabi haka cewa yace wannan ba Allah sassauta masa bashin da kake bin sa sai annabi ya man nuni haka kaga yana guda kai haka rabi ya man nuni kana sai yace laqad fa'altu ya rasulullah la iya ba ikin Allah shi ne misalin da muke bayarwa da ba annabi alaihi salatu wasalam duk abin da annabi yake shi kamar an kunna fitila ne in ka ga wajibi ba to ba sai ji ko kuma ofin aka bayar amma wallahi idan yace ai kamar an kunna fitila ne za a yi misalin da nake yawan bayarwa idan annabi alaihi salatu wasalam yake sahabbai su dauko wa dutsen udu ku je ku kawo min da goron dutse sai masara ce ai na za mu ajiye mun dauko ba za su ya rasu da lagurin ina wanda dutse kake nufi ne ba za su mai mai sabo wallahi kan za su ce idan muka ɗauko a ina za mu ajiye wane mutum wane mutum to kaga su amma mutumin yau in shi ne da yake cewa in da azabarin annabi yanzu sai ka ji wani yana waka in da azabarin annabi ne zo wata kila yaran abuja ya rike ta ji wallahi saboda a yanzu ba baya bin umarnin annabi da yawa yawa ka gani ko ka gode wa Allah ya yi ka musulmi ya baka ikon yi ma biyayya a yanzu sai ka tashi a cikin tawagar sa amma za ka a maganganun da yake ma saba wa annabi ne a maganganun ma son annabi ya tura sai da Ali ya karbo sako wata mata za ta kai ko za ta kai wa mutanen maka asirin asirin su sai da Ali ya zita da Zubair bin Al-Awwam suna zuwa ta hanyoyi ta yace ina takardar da aka baki tace ba wata takarda da aka baki babu yace takardar da aka baki babu ta karkade zanin ta ta karkade riga ta cire dan kwali ta warware shi yace baiwa Allah annabi ya ce akwai kici babu ya zare ta kobi yace wallahi ko ki kawo wuce ko kuma kai mata kai yace wale kidan ta guda dai ta miƙo masa in mutumin yau ne zai koma yake ba ku har tsirara ta yi wayannan ba su ne sabon annabi su ne wane mutum saboda aka tsala sai yake kun faqbihi sai annabi yake masa to kai kuma ta shi ka biya shi aka gaya shi kuma wanda ake yi bai to an lura cewa da bai da kuɗin cikakke ne ta shi ka biya shi saboda haka sai ta shi biya tun da rabi ne shikenan wane mutum babu man wato man adraka ma ba a wurin da mutane babun da yake magana akan wanda ya riski abin da ya ciyarwa ya ciyar a gurin wanda ya ciyarwa an fahimta da kyau ko to mutum ne ya zo ya sai kaya a gurin ka baki bai biya kuɗin ba kai kai ya biya sai ka je ka tarar da a shagonsa ga kayan ko taba bai ba shine magana da yake kun da shi zai biya lokaci kaza zai biya ba kuma istiyari da tin sa ne ba da ka koma kai kai ya ba kudin ka kaje ka tadda kayan ka yadda yake to shine malam ya kawo sai ce wa kada aflata amma ga wani tsari kuma alhali kuma an yi masa wasu su abun nufi ya karbo bashin da yawa kamar yadda yan kasuwan mu suke alkali ya buga ma gwanjo ko kuma mutane sun gaji kowa ya ji ya ɗiba abin da zai iya ɗiba a shagonsa to kai da kaje an gama ɗiban kaya sai kaje ka taddala ka kai ba a taba ba kasan wanda ya ibon wato gurin wanda ya shiga ballata in ka je ai kawai kayan kudin ka kake nema ba kayan ka ba to da kai sai kai za a Allah yake ba sai kana zuwa kaga naka ba taba ba duk mutane sun cika a bakin shago kowa ya ɗiba abin da zai ɗiba amma ga naka ba taba ba wala hu ruju'u fi saboda haka in ya tantance a dawo da kayan sa ya zo da kayan nan a cike ko wani ya dauka shi ya bai Allah ya sa kun gane sharadin ana wannan maganar ne yadda duk da mutane sun tsiwa amma da ne sai naga kadda ta ya ji goma kai da kake wurin zanira dubu kaza ka dauki kadda ta zai ce malam ban kaya ta ya canje wani abu in kuma babu yawa kanka wannan dai da ba aiko amma idan na je na sarai yayin ya ji to a lokacin kuma ba ta wuce ko kuma ya karɓi kuɗin saboda haka wancan da ya ɗauka ta su sai ka nemi wani abun kuma kun ji yadda shari'a take kaga ana so babun da ya zo yayi bayani a san sauta mai bashi nan kuma sai aka zo mai taurin bashi sai kuma bari a hora ka dan ba an ji a daga kafa ba to nan kuma wanda yake zuwa ya karɓo wata kila ya wannan hadisan ya fake da su shi kuma sai aka ce in yana taurin bashi ga yadda shari'a za ta yi wa sai alƙali ya yi gwanjansa kawai to kun ji yadda yake sharadi shi ne idan mutum je yana so kayan sai dawo ya je ya kira ko dai ba a siyar ba ko kuma ba a ƙara wani abu akan kayan ba ko ba a rage ba kuma shine sharadin ya karba in ba ba haka ba sai dai nemi wani abu ana bi hore radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce aw qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaka rawi ko kuma cewa ina ji annabi ya kula yana cewa man adraka malahu bi aini duk wanda ya je tare da dukiyarsa bi aini a tsantsan yadda take inna rajulun a gurin wani mutum aw insani ko wani mutum da ya yau kaka rawi ana ablasa wanda ya ballata ya shiga wato amma da wato su saboda nauyin baki fa huwa ahqqu bihi min ghairi shi ya mutan tanta ya dauki kayan sa ba wani sa ba dai wannan bayanin shi ya mutan tanta ya dauki kayan sa ba wani sa ba wannan shine abinda zamu koya wato a wannan hadisin kai sai ya ga ya mana yadda zamu mu'amalanci wanda yake da taurin bai sannan kuma sharadin abin da zaka dauko zan to ba a canja masa ba ko yaji ko abu da aka tsira a ciki kaje ka tarawih kin ka baya karba buhu kana zuwa ka tarai an bude an bade ku kwano biyu to daga yanzu duk wanda ya dauka ta ta saki ba ta ka ba ko gungoni uku aka diba amma ka je ka tanda yace a yadda take ko wani ya dauka aka ce malam bani to sai dai ka san mutanen mu ba ruwan su tunda ba sanin hadisin su kai ba yanzu ba za ku yi da wani daban kuma amma a shari'a ta musulunci kai ne wato ka fi cancanta ka dauka kaga yadda shari'a take tsara yadda zaka mu'amala da kowa da mai ji da mai siyarwa an fahimta da kyau ko to ina ga za mu tsaya nan ina ga eh awwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sukofin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman sana'a da jari da aiki Allah ka taimake su marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin kamar ɗaukaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin kamar ɗaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah madaukakin sarki kada ka bar mu da zaɓin kawo kanmu Allah ka bar mu waɗanda za su zame mana alkhairi sun ce rayuwa da talauci da ake ba mu rike Allah ka yaye mana matasan mu da yara ƙanana da suke shiga wani yanayi Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya Allah ka shirya mana su ka dora su hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awtanina wa aslih haymatana wa la ta'murna واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين to akwai wata baiwa Allah ma da aka fita da yau muna roƙon Allah ya ji kanta ya gafarta mata Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma